نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن التوبة رد المظالم مم.
واجتناب المحارم مم.
والنية ألا يعود وليستغفر ربه ويرجو رحمته شikenan ويخاف عذابه مم.
ويتذكر نعمه نعمته لديه مم.
ويشكر فضله عليه بالأعمال مم.
بفرائضه مم.
نعم وترك ما يكره فعله shikenan a ƙarshen karatunmu na jiya malam ya yi bayani akan cewa tuba farilla ce dole ne mutum ya tuba daga dukkan laifin da yake aikata shi wato yana aikata wani babban laifi daga cikin laifuffuka manya-manya to wajibi ne akan shi ya tuba yana aikata wani laifi ne ƙarami daga cikin ƙananan laifuffuka to waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta wa mutum su ba tare da bawan ya nemi gafarar Allah ba matuƙar ya nisanci manya-manyan laifuffuka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani in tajtanibu kaba'ira ma tunahawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima to anan malam zai yi bayani akan cewa yana daga cikin cikar tuba ta bawa shi da ya ce wa minat taubati yana daga cikin cikan tuban bawa ya zamanto cewa lalle bawan nan ya tuba taubatan nasuha raddul mazalimi mai da abubuwan da shi wannan mutum ya ci na haƙƙi na mutane ya mai da ila ahaliha zuwa ga masu su duk wanda ya san a lokacin da yake tantiri a lokacin da yake lalatacce ya ci haƙƙinsa ya ƙwaci dukiyar shi ne ya dankare shi ne ya mai kaza ne to ya mai da kayan zuwa ga wato masu shi idan da ransu in masu shi sun rasu to yana da kwai jika yana da kwai ɗa to sai ya mai da zuwa ga wannan ɗan nashi ko wannan jikan nashi wannan wajibi ne an gane ko wajitinabul maharim sannan kuma wajibi ne mutum ya nisanci aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mai da shi wannan laifi din sannan kuma na uku wanniyatu Allah ya'uda sannan kuma ya ɗauri aniya a cikin zuciyar shi ya ƙudurce a cikin zuciyar shi cewa ba zai sake komawa ba zuwa ga irin aikata wannan laifi na asha ba zai sake komawa ba zuwa ga aikata wannan laifi wanda ya tuba da kan shi wali yastaghfir rabba sannan kuma wajibi ne a kan shi ya dinga neman gafarar ubangijin shi subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai akan wannan kusakure da ya yi ta yi a baya wanda yana cikin jahilci na rashin sani wa yarju rahmatahu wa yakhafu azabahu sannan kuma ya saka a cikin zuciyar shi yana ƙaunar samun rahama ta ubangiji subhanahu wataala yana ƙaunar dacewa da nasara wato zai mutu akan kalmar shahada yana ƙaunar shiga aljanna wa ya khafu azabahu sannan kuma ya dinga sawa a cikin zuciyar shi cewa yana jin tsoron azabar ubangiji subhanahu ta'ala. wato dole ne bawa sai ya zamanto baina da khaufi war raja'i ya zamanto yana sanya rai game da samun rahama ta Allah sannan kuma ya shiga taitayin shi game da azaba ta ubangiji to a wannan lokacin ne zai dinga yin ayyuka na gargaru ya dinga nesantar ayyuka waɗanda suke na asha wa ya tazakkaru ni'matahu ladaihi sannan kuma wannan bawa ya dinga tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi ni'ima ta lafiya ni'ima ta hankali ni'ima ta musulunci waɗannan duka manya-manyan ni'imomi ne wanda lafiya idan kana so ka gane cewa lafiya ni'ima ne idan ka je likita katar da mutane masu dukiya wanda suka tara ta suna nan sun yi burjak a can ka tarra waɗanda suke iri-irin ka ya ku bayi su ma suna nan wani kuɗin magani ma ya mai ya- wahala sannan kuma idan kana tunanin cewa to a wannan lokacin ne za a gane cewa ashe lafiya ba ƙaramin ni'ima ba ce gashi mutum a kwance ba ci bai ya rasa ba sha bai rasa amma kuma ba zai iya yin tahiya ba saboda Allah ta'ala bai ba shi lafiya ba ni'ima ta hankali idan ka ga mahaukaci a cikin turu da sanyi kai kayi game riga hudu ko biyar ka gani shi bai riga a jikin shi amma kuma ga yana uzurin shi kuma sanyin jin shi yake amma saboda rashin hankali nashi da bai san inda yake ba wannan ko tutu sai ya ci za a ga wani mahaukacin abubuwan da yake sai a hankali to wannan ita ma ni'ima ce babba ni'ima ta musulunci wato ba wata ni'ima wanda za ka haɗa ta da ni'imar musulunci shi ni'ima ta musulunci ba a mazanta duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi a matsayin musulmi to lalle ya gama ya yi mai ni'ima wanda take babba wa yashkuru fadlahu alaihi sannan kuma ya dinga godewa ubangiji subhanahu wa ta'ala fadlar da yi a kan shi ya dinga gode mushi bil a'mali bi fara'idihi ta hanyar yin ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala dora mushi dukkan aikin da Allah ya dora mushi na farilla to wajibi ne a kan shi ya dinga aikata wannan aikin saboda godiya akan ni'imar da Allah ta'ala ya yi mushi ta lafiya da musulunci da hankali da kwanciyar hankali da wadata na'am wa tarki ma yukrahu fi'luhu da kuma barin dukkan abin da aka karhanta aikata shi dukkan abin da shari'a ta musulunci ba ta son aikata shi to wajibi ne akan shi wannan mutumin ya kaurace wa wannan abin na'am ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير wa ya taƙarrabu ilaihi sannan kuma ya dinga neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bima ta yassara lahu ga abin da shi wannan bawan ya samu damar aikata shi ko mun ƙanƙantar shi min nawafil alkhairi na nafilfili na alkhairi irin ƙiyamun laili ko raka'a biyu irin su salatu duha irin su raka'atul fajiri irin su shafa'i da wuciri irin azumi na alhamis da litinin نعم irin azumi na kwana uku a kowane wata wato irin na irin sadakatu tadawwi da makamantansu wato wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu duka ya kudaitar a kansu to yayi ta kokari ya dinga neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sau bima ta yassara lahu ga abin da ya sauwaka a gare shi na aikata shi min nawafilil khairi na nafilfili na alkhairi نعم saboda wato bawa ba wani aikin da zai aikata wanda zai ƙara wato kusanto shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan farillai sama da nafilfili kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi wanda yake kudusi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث نعم وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن malam ya ce wa kullu ma dayya'a min fara'idihi dukkan abin da bawan Allah musulmi ya tozartar min fara'idihi daga abubuwan da suke farilla ne a kan shi to fal ya fa'alhu al'an to ya aikata shi a yanzu wato a wannan lokacin ya yi kokari ya je ya aikata shi in a lokacin yana sarmayi in ya yi wanka saboda baya son karan gugar shi ya lalace baya zuwa ya yi sallah ya yi tankiyo baya so a ganshi a cikin masallaci a ce shi ma yana daga cikin masu karamin karhi to a yanzu tunda hankali ya dawo gare shi ya dawo mai to yi kokari ya raka sallar a cikin jama'a kada ya ce ai yanzu sai turotar ce shekara saba'in muka yi a duniya bin masalla kuma yanzu shekara hudu da ta mana saura ai ni ma ba za ta amfane mu ba نعم a'a ya aikata shi a yanzu saboda aiki ko mun kankantar shi in dai da musulunci ka aikata shi ka yi shi da ikhlasi to satara jaza'aka inda Allah subhanahu wa ta'ala inda alladhi la yazlimu ahadan shay'an na'am نعم وليرغب إلى الله في تقبله Mm.
ويتوب إليه من تضييعه Na'am. Malam ya ce waliyar ghab ilallahi sannan kuma wannan bawan idan ya tuba ya aikata abin da ya tozartar da shi din na farlai to sai ya yi kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi taqabbulihi cikin Allah ta'ala ya amshi wannan aikin da ya aikata na farilla daga wajensa نعم saboda a taƙabbul wato Allah ta'ala baya amsar aiki face sai daga wajen masu taƙawa masu kiyayewa dokokin shi Mm.
kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wato watulu alaihim da ba'abu na adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ya ce abin da ya sa kai ba amshi naka ba to kana baka daga cikin masu takwa don Allah subhanahu wa ta'ala yana amsar ibadar masu takawa ce to ya dinga kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amsar wannan aikin da shi ya aikata wa ya tubu ilaihi sannan kuma ya dinga tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi ma dayyahu min tadyihi min tadyi'ihi na tozartarwar da yayi na farlai a baya a lokacin da yana cikin shekaru na kuruciya na shantakewar da yayi da morewar da yayi ba akan hanya ta Allah ba to ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kan wannan abin da ya aikata na asha na'am وليلجأ إلى الله فيما عاصر عليه Mm, من قياد من من قياد نفسه mm, ومحاولة أمره mm.
مواق- نعم، موقنا يوه.
أنه المالك لصلاح شأنه Mm.
وتوفيقه مم.
وتسديده shi kenan malam ya ce waliyal ja'ilallahi bawan Allah ya fake ya kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi ma asura alaihi cikin dukkan abin da ya faskara a kan shi dukkan abin da ya gagare shi abin da ya fi ƙarfin shi abin da ya mai tsanani to ya kaskantar da kan shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min qiyadati nafsihi Mm-mm, wato na jagorantar kanshi mm-mm, wato kiyada Mm.
shine mutum ba zai iya tuka kanshi ba Mm.
ya jagoranci al'amarin kanshi istiqlaliya ne ce komai da komai shi in Allah ta'ala ya saka mai ragama to zai iya ja- zai iya jan kanshi to na jan kanshi zuwa ga aikata ayyuka na alkhairai wannan Allah subhanahu wata'ala shine yake horewa bawa shine yake karkatar da zuciyar bawa zuwa ga aikata aiki na alkhairi ba yawan dukiya ta mutum bace take sa ya zamanto yana da yawan alkhairi mm, Wannan kuma ba wai karamin karfi bane yake sawa ya zamanto mutum baya aiki na alkhairi mm, a zuciyar Allah subhanahu wata'ala ne yake shirya ta ya kinsa ta ya kinsa mu ta san alkhairin a cikin zuciyar wannan ya zamanto in kaɗan gare ta a dinga tunanin tana da yawa in da yawa gare ta kuma abin ya zamanto ya fi haka an gane ko Mm.
amma wanda Allah ta'ala bai nufe shi ba da wannan din za a gani yana da amma kuma in aka gaya maka abin da yake da da abin da kaga yana yi din za a ga cewa akwai bambanci akwai tazara kamar tazarar da take tsakankanin sama da ƙasa dan in mashar mashar ne ma ya gaya maka abin da ya mallaka din sai ka karyata shi cewa ba wani yanda wani yake sa riga ko yanda yake cin abinci in ka ce yana da wannan kuɗa ƙarya ce kawai Mm.
wahe kukuta mutum wa muhawalati amurki an gane ko sannan kuma ya dinga wato kaskantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin muhawalati amurki wato gyaran al'amarinsa dukkan abin da ya rikita a gare shi a kowane hali daga cikin halaye to wajibi ne a kan shi wato ya dinga fakewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am نعم muɗinan annahu maliku li salahi sha'anihi yana mai tabbatarwa yana mai gaskatawa da cewa haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallakin mamallaki wanda zai iya gyara lamarinsa zai iya gyara halayensa wa tawfiqihi kuma yana mai tabbatarwa da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallaki shine wanda ya mallaki ma- sanya shi ya zamanto ya mai gamnakatar wajen aikata daidai wa tasdidihi da kuma daidaita al'amarin shi ya zamanto ya daidaita shi ya bi kan hanya mai kyakkiya wanda za ta kai shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am نعم لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح malam yace la yufariqu zalika kada ya rabu da wannan fakewa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kowane hali alama fihi akan halin da yake cikinsa min hasanin na hali ne wanda yake kyakkyawa hali ne na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala hali ne na biyayya ga alkur'ani da sauraren shi da san karatun shi da san masu karatun au qabihin ko kuma hali wanda yake mummuna hali na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala hali na ƙauracewa alƙur'ani hali na ƙauracewa masu karatun alƙur'ani hali na ƙauracewa wato masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala na'am ولا ييأس من رحمة الله malam yace wala yayi asumin rahmatillahi wannan bawa na Allah mai laifi ba zai ɗebe ƙauna ba daga rahama ta Allah ya zamanto a kullum yana sawa rai akan cewa rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala za ta shafe shi rahama ta Allah za ta same shi in ma sabahan wa in ma masa'an a kullum ya dinga sawa haka a ran shi Mm.
na'am والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة malam yace wal fikratu fi amrillahi wato yin tunani cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta kaga sama kace din girman ta gashi ba ta da wani ginshiki wanda ya tokare ta ko guda amma kuma gashi tunda iyaye iyayen iyayenmu da kakannin kakannin kakanninmu suka tashi ita ce samal a lokacinsu ba a ce ba ga wani lokaci da aka zo aka sake canji hakanan ƙasa da ake hawanta din girmanta ba za a ga ƙarshenta ba amma za a ga cewa da dam da telam ta zo ta huce wannan ya zo ya huce wannan zai huce amma baka taɓa ba ji an ce a wannan garin ko a guri kaza wato saboda yawan mutane da suka yi tabi ta guri wannan gurin ya tsage ya yi ƙasa sai dai in Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya azaba shi ga waɗansu kawai sai ya gabce musu ɓangarensu saboda wannan kuma azaba ce shi ya yi musu amma kawai saboda yawan bi a ce wannan gurin ya tsuha irin yadda in in wata gada yawan shigi da huce mata yawa da manyan motoci za ka ji an ce wannan lokacinta ya ƙare eh delekinta wanda aka sa za ta yi gabaki ɗaya ya ƙare sai an sake wata to sama da ƙasa ba su da wannan to idan ya zama to mutum yana tunani cikin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta ga su dai duk da girman su wannan ba su gagari Allah ba kai ɗaya tilo za ka gagari Allah tabaraka wa ta'ala akan yi maka abin da ya nufi ba wani abin da zai gagare shi to ya dinga wannan tunanin to wannan yin tunanin a cikin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta wannan shine miftahul ibada wato mabuɗi ne na ibada wannan shine a matsayin kile na ibada wanda idan ka tuna zaka ce "Eh, lalle to fa wajibun ala man khalaqa hadhihi al-makhluqat an yu'bad wato ya zama wajibi akan bayi su san cewa dukkan wanda yake da iko akan halitta waɗannan manya-manyan halitta ya zama wajibi akan shi abota mishi an gane ko na'am نعم فاستئن بذكر الموت Mm.
والفكرة فيما بعده Malam ya ce to fasta'in wato ka dinga neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan aikata ayyuka na alkhairai bi zikiril mauti ta hanyar mutan- tuna mutuwa.
Mm.
Zamanto a kullum mutuwa tana cikin abubuwan da kake lissafinsu.
Mm.
Kala ya zamanto kullum abin da yake tunaninka shine morewa a duniya tsawon kwanaki gine-gine kaza da kaza wannan duka kale zamanto shine abin da kake guri zamanto a kullum a ranka akwai mutuwa ko yau ko gobe ko jibi ko gata kamar yadda za ta ɗauki wani makusancinka wanda baka taɓa mishi tunanin a waɗannan shekarun zai rasu ba to kai ma ka san cewa akwai ranar da za ta zo ta ɗauke ka wanda suke tunanin cewa za ka ƙara shekaru da yawa a ba- a gaba daga su yi ta mamakin cewa menene ya same ka to mutum ya dinga tuna wannan saboda mutum idan ya yi tunani a cikin mutuwa zai zama to gurin shi ya yi kaɗan ya karamta gurin shi sannan kuma ya yawaita ayyuka na alkhairai wal fikirati fi ma ba'dahu sannan kuma ya zama to mutum yana tunani ya dinga neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan aikata ayyuka na alkhairai cikin yin tunani abin da mutum zai haɗu da shi bayan mutuwar ka dinga tunawa to bayan mutuwar ho ba daga nan bane ba mutuwar ba ce kaɗai ake magana a kai bayan mutuwar ya ne ga kwanciya a cikin kabari ga tambayar munkarin wani kiro idan ka yi daidai falillahi alhamdu idan baka yi daidai ba to sai gyaran Allah kenan a wannan lokacin ne zaka dinga tuna cewa lalle yana da kyau a yanzu ne nake da damar in gyara a yanzu ne nake da damar in aikata kaza wanda zai amfane ni a gobe kiyama na'am نعم وفي نعمة ربك عليك Mm.
وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه Mm.
وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك sannan kuma hakanan ka dinga neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala cikin aikata ayyuka na alkhairai ta hanyar yin tunani cikin ni'imar da Ubangijin ka yi maka. Ni'imar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi maka ita, Mm.
inda za a ce a zauna ka lissafa ni'imar da Allah ya maka, ba za ka iya lissafa ta ba.
نعم Wa in ta'uddu ni'imatan lahi la tusuwa.
Mm.
Wannan lumfashi da muke yi, wanda baya da lafiya wanda ya kai wa- wani hali za a ga cewa lumfashin sai an sa mai inji na lumfashi kuma idan aka samu shi injin wannan yanda kai za ka yi naka ka ji daɗi bai isa ya yi ya ji daɗi ba Mm.
kuma wannan inji na lumfashi da za a sa mai ba kyauta ba ne zai yi ba akwai adadi na awoyi wanda in kai awa kaza dole sai ka ba da kaza in kai awa kaza dole sai ka ba da kaza to amma saboda Allah ta'ala ya yi ne don ya jarrabu bawansa Mm.
gashi ka ba da kuɗin na awoyin da za ka yi amma yadda za ka fitar da lumfashi kana lafiya kalau ba haka za ka fitar da shi ba wancan sai ana ta fama sannan kuma iska wannan ta Allah subhanahu wa ta'ala yadda muke cin moriyarta yadda take mana amfani a jiki ba ta cutar da mu ba za ka haɗa ta ba da iskar da kai za ka siya ta da kanka ka siyi AC ka sa a ɗakinka wanda wani lokacin kana zaune a AC in dai ka ɗan ɗauki lokaci za ku ga za ta iya samu kamar ko da da zafi ne to amma iska ta Allah subhanahu wa ta'ala irin iska ta bayan sallar asubahi da zahi wato ni'imar iskar da talaka da mai arziki da kowa da kowa yake cin moriyarta to wannan idan ka yi tunani da wannan ni'imar wanda mai kuɗi dun kuɗinsa bai isa bai siyi wannan iskar kai ba za- ba za ka iya siyanta ba saboda Allah ta'ala ya haɗa ku da kai da shi ya muku kyauta ɗaya na'am wa imhalihi laka da kuma sakacin da Allah subhanahu wa ta'ala jinkirin da Allah subhanahu wa ta'ala yi maka imhal shine jinkirta maka da yi gashi ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza wanda ka cancanci a yi maka uquba kaza to amma Allah ta'ala sai ya maka jinkiri zai iya yiwa a gaba ka tuba zai iya yiwa a gaba ka dawo daidai an gane ko wa akhdhihi li ghayrika bi dhanbihi sannan kuma ka dinga tunanin cewa Allah ta'ala akwai da dama wanda ya kama su wanda ba kai ba daga cikin wanda suka aikata laifi akwai wanda Allah ya kama su da laifinsu ya hallakar da su ya mulkusar da su irin su fir'auna irin su karuna irin su hamala da makamantansu irin su abu jahal irin su abu lahab wannan dukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya damke su ya musu karye kashi wato damka ta karye kashi wanda dalilin laifuffukan da suka aikata ka san da haka a ranka na'am wa fi salifi zambika sannan kuma wato ka dinga neman taimako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala cikin aikata ayyuka na alkhairai cikin tuna salifi zambika laifinka wanda ya huce zamanto ko da kana cikin nagarta da kirki da aiki na alkhairi to kalka ce aiku yanzu mutanen Allah ne ba ku aikata laifi ka tuna akwai lokaci kaza rana kaza da kaza da ka aikata kaza to wannan yasa ka yi kuka ka zubar da hawaye ka aikata aiki na alheri kana neman Allah tabaraka wata'ala ya shafe maka wancan laifin da ka aikata wa aqibati amrika sannan kuma ka dinga tunani cikin ƙarshen al'amarinka yaya za ka cika a nan garin za ka mutu ko ku a'a a wani gari za ka mutu za ka mutu ne akan wannan hanyar mai kyakkyawa yadda muke fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ranmu a kanta ko ku a'a mutum zai canza daga wannan hanyar zai mutu ne a gurin da musulmai suka yi yawa ko ku zai mutu ne a gurin da babu musulmi ko kwara ɗaya zai mutu ne a lokacin da ake cikin wato yawan musulmai irin kowanne daga cikin musulmi a yanzu alhamdulillahi yana sallah yana azumi ko ko a'a zai mutu ne a lokacin da musulunci ya fara rauni sosai yanda wanda za a ga yana riko da addini shi ma ya zama abin kwatamci abin cewa dan ƙauye ne shi to wani bai san ba halin da zai mutu na'am wa mubadarati ma asa an yakuna qad iqtaraba min ajalika sannan kuma malam ya ce mutum ya dinga tunani cikin mubadarati ma a sami an ya kuna ƙadiƙitarar wato gaggautawar abin da ake fatan cewa ya kasance haƙiƙa ya kusanta daga ajalinka da zamanto yana gaggauta aikata ayyuka na alkhairi saboda zai iya yiwa wannan aiki na alheri da zai shine ƙarshen alherin da zai yanzu ga shi raje-raje ana shira da kai dare yayi ba wata matsalan komai ka shiga gida amma kuma kawai gobe a ji an ce kawai kabar duniya wannan ba wani abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah abu ne mai sauki a wajen Allah lafiyan ka kalau ba wata komai a ce barantana ma ce rashin lafiya ya ɗauki kwanaki a ko matarka sai Allah ta'ala ya ga dama zai sanar da ita lokacin da zaka mutu ko matarka in Allah ya nufin ya amshi ranka ba wanda ya sani sai daga baya a ji wannan Allah ta'ala yana da ikon yin haka nan kawai daga ba mutum ya shigo ɗakin kai ce to wani ba cuta ba ciwon kai ba rashin lafiya ba zazzabi ba komai kawai Allah ta'ala ya nufi ya amshi kayan kayan shi shikenan mutum ya dinga wannan tunanin alhamdulillah da wani yadda su ba na kowa
mutoyin wannan na zamanin da haka wani